أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بركة من الأدواء أولا لوكسي من البركة wanda muka zauna domin gabatar da karatun littafin riyadu salihin yau muna sha shi daga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar annabi alaihi salatu wassalam daidai da ashirin da takwas ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kuma wannan shine karatunmu na goma sha bakwai muna cikin kitabu iyadatul marid wa tashyi'il marid kitabun da yake magana kan muhimmancin wato gai da mara lafiya da kuma hukuncen-hukuncen rakiyar gawa da sauransu muna cikin babi na ƙarshe wanda yake shi ne babul buka'i wal khawfi inda al-murur bi quburi zalimina wa wasarihim babin da zai karanta da muhimmancin jin tsoro da kuma kuka yayin wucewa ta kusa da kaburburan azalimai wato kafirai da kuma gurin da azabar Allah ta kada su wa zaharar istiqar ila Allah ta'ala wa tahziri min al-ghaflati an zalim kuma bayyanar da bukatuwa zuwa ga rahamar Allah subhanahu wata'ala da kuma tsoratarwa daga rafkanuwa gabarin haka gabarin yin haka hadisi na farko a cikin babin wanda kuma shine hadisi kwallon kwallon babin shine hadisi na 155 a cikin littafin alibin umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala qala li ashabihi yani lamma wasalu al-hijra ya rasulullah لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم متفق عليه وفي رواية قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجر قال لا تدخلوا مساكين مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الواجب وانا حديث عنكر أسر بسيرنا أو عمر الله يدلسه يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه شاما قال إرادة من شاء الله ثبتها قريشي يا فنابا سعبانك يعني لما وصل الهجرة يا رسول وفينا نفن يا عند النبي صلى الله عليه وسلم يزوج وتهجره garin samudawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta garin samudawa a lokacin da zai tafi yakin tabuka sai ga sahabban sai ce la tarkuru ala haula al mu'azzabin kada ku shiga zuwa garin wayannan wanda ake yi wa azaba illa an takunu bakina sai dai idan za ku kasance kuna kuna kuka sai lam takunu bakina fala tarkuru alaihi idan har ba za ku shiga wajen alhali kuna kuka ba kada ku shiga garin la yusibu kuma asabam dan kada dan kada abin da ya same su kuma ya same ku mutafaqun alaihi hadisi yana ta da kansa fi riwayati a cikin wata riwaya kuma cewa yi da mamar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hijri yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wucewa ta cikin hijir wato garin samudawa ala ya ce la tadkhulu masakin allazina zalamu anfusahum kada ku shiga gidajen waɗannan da suka zalunci kawunan su an yusibakum ma asabahum saboda kada abin da ya same su kuma ya same ku illa an takuno baki ne sai idan kun kasance kuna kuka kuma kanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'asu sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunkuyar da kansa wa asra ashira ya gaggauta tafiya a ta ajazar wadiya har sai da ya wuce ta wannan kwarin nasu ta kwarin da ainihin garin su yake samudawa su ne mutanen annabi salihu alaihi salam mutane ne waɗanda Allah ya yi su da girman halitta adawa ma suna da girman halitta amma samudawa sun fi su girman halitta sannan sun kasance saboda tsananin ƙarfi da hannu suke ɗaukar murgine nan dutse su fafe shi su yi gida a cikin shi saboda ƙarfi da Allah ya yi musu suka wa Allah ganganci a annabin Allah annabi salihu alaihi salam ya kira su zuwa ga kaɗaita Allah wajen bauta da suka kafirce kuma suka nemi sai ya fitar musu da wata mu'jiza a annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya fitar masa da raƙuma da yarta daga cikin dutse aka umarce su da cewa su ware ma wannan raƙumar wasu ranaku da za ta rika shan ruwa a wannan ranakun su ba za su sha ba iya ita kaɗai za ta sha kuma rijiyar garin a lokacin nan ƙwaya ɗaya ce saboda haka sai suka yi gajen haƙuri suka soke wannan raƙumar suka soke raƙumar kuma sai Allah ya halakar da su baki ɗayan mutum tara ne daga cikinsu suka aikata wannan zulumin amma saboda sauran ba su tashi sun hana su ba sai azaba ta same su baki ɗayan duka suka suka halaka a cikin wannan azaba wannan shi ne yanar muka zo ƙarshen wannan babin ko ƙarshen ainihin wannan bangaren a cikin littafin riyadu salihi yanzu za mu shiga cikin kitabu adabi safar bangaren wannan littafi wanda zai mana bayani akan ladubban tafiya babi na farko a cikin wannan bangaren shine shine babu istihbabil khuruj yawm al-khamis babin da zai gaya mana muhimmancin in mutum zai tafiya ya tafiya ranar alhamis wasu hibabihi a awalin nahar da kuma muhimmancin in mutum zai fita ranar alhamis din to yayi sambako hadisi na farko a cikin wannan babin shine hadisi na 956 a cikin littafi an ka abu bin malikin radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس متفق عليه وأنا حديث عن أرشد بسيرنا كعب بن مالك رضي الله عنه غير بسير من ينسحبي رضوان الله عليهم وأن إلى بسير وحدث كي وأنه صلى الله عليه وسلم قصيدة تواقع sannan kuma bayan haka yana daga cikin asalasatul ladina kullu din nan wannan ubangiji ya saukar da ayoyi akan su ya ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati tabuk yawm al-khamis lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ne zuwa yakin tabuka a ranar alhamis wa kana yuhibbu an yakhruja yawm al-khamis kuma yace ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitan ko kuma yana kan yanzu ya fita zuwa yaki ya fita ranar alhamis wanda fakon alaihi hadisi ne da aka haɗa kansa fi riwayatin li abi dawud a cikin wata riwayar ta abu dawud kuma cewa yayi da Allah ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kurji illa fi yawm al-khamis yace yana da karanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa wani a wata rana sai ranar alhamis duk inda zai fita cikin hadisin hadisi yana ga wani muhimmancin ta zuwa balaguro mutum zai fita ya fita ranar alhamis cewa babu wani karhanci cikin fita ranar alhamis وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في سوريا وقال إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار وكان صخر تاجرا وكان يبعث تجارته أول النهار وأسرى وكسر ماله رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وأنا حديث حسن حسن سيدنا سخر أن وداعة الغامدي رضي الله عنه يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي للي ما قال إرادة من سؤال الله سبتها بريش ياتي الله بارك لأمتي في بكورها يا الله كوى الأمة البركة أشكين سمقنت وقال إذا بعث سرية يتي أكذا شما قال الله صلى الله عليه وسلم إذا زي أيكي وغسل بسين سابنس زوا ياكي أو جيشا كوكما وصلوا ba'athahu min awwal an-nahar yana yana tura su ne wato a farkon yini wato da sassafe kenan wa kana sakurun tajiran shi wannan sahabin da ya riwayo hadisin ya kasance shi attajiri ne wa kana yab'asu tijaratahu awwal an-nahar ya kasance idan zai tura yaransa zuwa kasuwanci yana aiken su ne a farkon yini wato sammako fa asra don haka sai ga shi yayi dukiya mai yawa wato ya yi arziki mai yawa ya yi arzikinsa ya yalwata wa kasura maluhu dukiyarsa ta yawaita rawahu abu dawud abu dawud ne wato hadisin da da kuma tirmidhi ko sun ce isnadin hadisin mai kyau wannan hadisin yana nuna mana wato yadda sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suke da kwaɗayi wajen bin sunnarsa ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a ya ce ya Allah kai wa al'umma ta albarka a cikin sammakonta shine wannan sahabi ya riko da wannan hadisin yake yin sammako a al'amarin kasuwancinsa Allah kuma madaukakin sarki sai ya bashi albarkar abin da yake nema dukiyarsa ta yawaita arzikinsa ya bunƙasa wannan hadisi yana nuna wani muhimmancin in mutum zai tafiya zuwa kasuwanci ko tsari ko wani abu dai sai ya yi sammako ya tafi a farkon wuni babu babi ɗalibin rifka wata amirihim ala alfusin wahidan yutsiƙunan wannan babin zai mana bayani akan muhimmancin in mutum zai tafiya zuwa wani balaguro ko kasuwanci to ya tafiya a cikin ayin sannan kuma muhimmancin su ayarin su sarautar da mutum ɗaya a kansu ya zama shine shugaban tafiyar da za su rika masu biyayya a cikin tafiyar an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam law anna an-nas ya'lamuna min al-wahdati ma alamu ma sara rakibun bi laylin wahdahu rawahu al-bukhari wannan hadisi an karɓo shi da sayyidina abdullahi dan umar Allah ya ji da su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lau annan nasu ya lamuna minal wahadaci ma alam yake da ce mutane sun san abin da na sani game da kaɗaitaka ma tsara rakibin bilalin wahadar ce da wani matafi ko mahayin doki da ya tafiya cikin dare shi shi kaɗai ba kawahul bukari imamul bukari ne ya rawaita wannan hadis wannan hadis yana fahimtar da mu a dokar hancin mutum ya yi tafiya cikin dare shi shi kadai ba tare da abokin tafiya ba ko da kuwa mota ne kada kai tafi kai kai kadai ka nemi wani wanda zai raka ka saboda irin abin da mutum zai iya riska na cutuwa a cikin addininsa ko a duniyarsa inda shi shi kadai ne an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rakibu shaytanun والراكبان شيطانان والثلاثة ركب رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن وانا حديث an karɓo shi daga amur ɗan shu'aibu shi kuma daga babansa shu'aibu shi kuma daga kakansa wato abdullahi ɗan amur ɗan asiyar zai lafa anhu ya ce ƙala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ar-rakibu shaytanu mai tafiya shi shi kadai wato mahayi shi shi kadai shaytani ne war-rakibani shaytana ne wato mahaya su su biyu kasal a shaytanu ne guda biyu wa thalathatu rakbu mutum uku kuma to waɗannan su ne mahaya rawahu abu dawud abu dawud ne da tirmidhi da nasa'i da rawaito hadisin da sanadai ingantattu wa tirmidhi ya ce sanadin hadisin mai kyau ne imam al-khattab ya ce ma'anar wannan shine wato mutum ya tafiya shi shi kadai a ban kasa wannan aikin shedan ne kuma abu ne wanda yake abubuwa da yawa suna iya samun mutum kuma shedan yana kira zuwa ga yin haka don haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai yin haka shedani ne haka na masu tafiya su su biyu haka amma wa'anda suka tafiya su uku waɗannan su ne matafiya wanda alheri yake tare da su idan tafiya ta kai mutum uku to wannan insha Allah sun amintu daga ha'inci a tsakaninsu wani abi sa'idin wa abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru falyu'ammiru ahadahu hadisin hasan rawahu abu dawud bi isnadin hasan wannan hadisin imam abu dawud ne ya rawaito shi da isnadi mai kyau ta hanyar sahabbai guda biyu abu sa'idin al-khudri da kuma abu hurairah radiyallahu anhu ba qala suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi ya ce idan ka rasa salatu idan mutum uku suka fita za su yi tafiya fi safarin a cikin tafiya wa bi amiru ahadam lalle ne su sarautar da mutum ɗaya daga cikin su ya zama shine shugaban tafiya wannan hadisin yana yana nusar da mu wato muhimmancin yin shugabanci a musulunci ko da tafiya ta mutum uku ne kacal ya zama wajibi ya zama akwai shugaban tafiya kuma malamai suka ce abin da ya fi shine su duba mafi saukin ra'ayi daga cikinsu mai saukin jin shawara mai saukin karɓar shawara ya zama shi za su shugabantar a kansu idan mutum ya zamto mai taurin kai ko mai girman kai to ba a san ba shi shugabanci to da an ba wa mutum mai girman kai a shugabanci ba zai karɓi shawara ba an ba wa mai taurin kai to ko an ba shi shawara ko ya ji ba zai karɓa ba zai aiki da ita ba وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وانا حديث شما إمام أبو داود ليد الترمذي سكرويتوشي لإسنادي كتاوة تعيى سرنا أبناء عباس رضي الله عنهما shi kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sahabati arba'atu fiyayyun abokan tafiya sune mutum hudu wa khairu saraya arba'u mi'atin fiyayyun wato saraya wato karukar yaki shine mutum 400 wa khairu jiyush fiyayyun fiyayyun runduna ita ce arba'atu arba'atu alafi sune rundunar da suka kai mutum 400 wannan ne gulabas na 10000 min illa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan har rinjima ta kai mutum dubu goma sha biyu to ba za a rinjaye su saboda kankanta ba imam abu da da sun ji suka rawaito kamar yadda na faɗa da farko fa'idar za mu shiga daga wannan hadisin shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi taksisin hudu din cewa a cikin a cikin mutum hudu ya zama ɗayan ya zama shugaba na biyu ɗaya ya zama shugaba na biyu kuma ya zama shine mai kiyayewa ga shugaban mutum biyu kuma su zama su taimakawa ne duk kuma saraya abinda ake mai da saraya wato wani yanki ne na runduna akan tura su don su je su kai hari su dawo imam al'askari a cikin tashir waya ya kara da bakairu bala'i'i arba'a ishi mafiya alkhairin yan leƙen asiri arba'un su ne a tura mutum arba'in babu adabi tsairi wa nuzul wannan babin zai karantar da mu na dubban tafiya da kuma sauka a masauki wal mabit wal nawmi fi safar da kuma sauka da kuma kwana da kuma bacci a yanayin tafiya wasu babin tsura warrufki biddawam da kuma wato muhimmancin sauƙaƙawa da kuma sauƙaƙawa ga dabbobi abin hawa kenan da ake tafi da tsar da su da mura'atu maslahatiya da kuma lura da maslahar abin hawa ɗin wa amru nan asila fi haƙƙiha bil qiyam bi haƙƙiha da kuma rika umartar wanda baya kula ko kuma ya gaza cikin kula da haƙƙin dabbarsa cewa ya kula da haƙƙinta wa zawazil irdam ala dabba da kuma halaccin yin goyo akan abin hawa idan kana ta diku zalif idan abin hawan za ta iya daukar goyo din ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza safartum fil qisbi fa'qul ibla hazzaha min al-ard وإذا سافرتم في الجلب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها وإذا أرستم واجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل رواه مسلم wannan hadisin an karɓo shi da sai na abu wani rata Allah ya jin shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za safartum fil qisbi idan za ku yi tafiya a lokacin kaka wato lokacin wadata ba qal ibn hazzaha min al ard ku ba wa dabba wato raƙumi da kuke haye a kan shi ko dabba da kuke kanta wato rabanta na daga ƙasa abu shine ku ciyar da ita ku bata abinci ba ku tafiya da ita sosai ba za su hafartun filjarbi idan kuma za ku yi tafiya ne a lokacin da ake kamfar ruwa wato babu ruwa ba a tsiridu alaiha sai da ne ku gaggauta tafiya a kanta ba ba duru biya nikiya kuma ku yi ku yi sammako gare ta wato ku yi matuƙar a tafiya a kanta ku gaggawa a kanta wa za a rasu idan wai za a rasu idan kuma kuka sauka za ku yi bacci fasani mu ɗari da tokuri sanci kan hanya kada ku sassauke kayan ku akan hanya ku baje kayan ku kwanta yana tsirkun dawa domin kan hanya hanya ce ta dabbobi wa ma'awal hawa mai billai kuma makwanta ne ta namun dawa a cikin dare ma'anar nibiya haɗin nan shi ne wato ku gaggawa a kan dabba har sai kun isa inda kuke nufi tun kafin majinar dabbar ta bushe saboda tsananin tafiya a tare kuma an nuzul fillai shi ne sauka cikin dare wani bi kata da ta a radiyallahu anhu qan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin fa arrasa bilailin istaja ala yaminihi wa idza arrasa قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه رواه مسلم wani hadisin an karɓo shi daga abu ƙasarufin ansari allah ya rili shi ya ce maza ala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan kana fi safarin idan ya kasance a cikin wata tafiya ba an rasa bilailin sai ya sauka zai bacci da daddare tsaja ala yamini to yana kwantawa ne kan ɗaginsa na dama bai za a rasa ƙubailan subuhi to idan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai kwanta ya bacci ne dan da lokacin asuba da sama zira'a huwa ba ra'sahu ala kaffi yana kafa zira'in sa ne sai nan ya dora kansa akan tafin hannunsa rawahu muslim muslim ne rawaito hadisi malamai suka ce dalilin kafa zira'in sa din da yake yi kuma dora kumatinsa a kan tafin hannunsa saboda kada bacci mai nauyi ya ɗauke shi har lokacin sallah ya wuce عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بال عليكم بالدلجة لأن الأرض شقوا بالليل رواه أبو داود بإسناد حسن عبد الجا السير في الليل wani harisa a san oce da sayar na anas dan malik ya dar ala da tabbata gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bil durja lalle na horan ku da bin duhun dare wa innal arda tudwa bil layl hakika kasa ana nan ita ne da dare wani tafiyar da zaka yi cikin dare inda rana ne zaka dade kafin ka yi ta rawahu abu dawud wa isnadin hasan imam abu dawud ne ya rawaito shi da isnadi mai kyau الدرجة إن أنا نبي شيء تبيع شكل جري malamai suka ce dabbobi lokacin ana tafiya ne akan dabbobi dabba tana yin tafiya cikin dare fiye da tafiya da take a cikin da rana musamman ma karshen dare irin lokacin asuba din lokacin da sanyin asuba din ya taso a wannan lokacin dabba ta kan yi tafiya mai nisa wanda inda rana ne ba za ta iya yin haka ba da kuma za ta yi tafiyar cikin nishadinta a cikin dare da kuma a ƙarshen dare lokacin ne mai albarka a wannan haƙiƙa haka yi ko a wannan zamanin ma ko tafiya ce da mota lallai masana mota suna ganin cewa in za a yi tafiya da mota a tafiya da ita cikin dare ko kuma yau idan asuba to tafiya ta fi sauri kuma motar ma ta fi samun ta fi jin daɗin tafiya za a yi tafiya mai yawa da motar ba tare da ba tare da injinta ya yi zafi ba kuma insha Allah su ma matafiyan ba tare da sun ji sun gajin tafiyar ba saboda kaga wannan shawar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da kowace fuska idan an bi ta insha Allah za a samu za a haɗu da alkhairi kowane zamani kuma وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقتم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض رواه أبو داود بإسناد حسن أبو ثعلبة الخشني الله يدل الشيء ده بزريش أخوات وانا حديث يتي قال الناس متى نسل كثم شيء إذا نزلوا منزلا إلى سكة وانا مسوكي تفرقوا في الشعاب والأودية سنة الربواني أشكل لنقنا لكما قررك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in tafarraqtum fi hadhihi ash-shahabi wal yace idan kun za ku rarrabu a cikin wannan lunguna da kuma dazuzzuka da kwarurruka inna ma zalikum min ash-shaytan to wannan fa daga shaytan ne falam yanzilu ba'da zalika manzilan illa bama ba'dhum ila ba'd to tun daga nan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam zai kasance ba sa sauka a wani masauki face sai sashe su sun dan fare da sashi wato ba sa rabuwa da juna imam abu dawud ne ya zo wato hadisin da isra'i ingantacce wato cewa wannan ma'anar shi ne wannan rarrabuwar wato yana faruwa ne daga shedan saboda ya samu damar jefa wasu wasi a zukatanku da kuma dan jefa ku cikin hallaka kuma dan ya samu damar cutar da ku kuma ainihin babban amfanin da ya tafiya cikin jama'a da yawa shine saboda kada wani abu mai cutarwa ya bujiro muku in ya bujiro in kuna da yawa to za ku san yadda za ku yi taimaki junanku wajen tsallake wannan musibar amma idan kowa yana tafiya shi kadai kaga a wannan yanayin in ma wasu mugaye ne akan hanya to za su iya cutar da kowanne ke wannan ya zo su cutar da shi wannan ya zo su tare shi shi wannan ma ya zo su tare shi su shi amma in kuna da yawa kun kai mutum ashirin talatin insha Allah Allah zai ba ku kwarjini a kansu da sun zan ku za su je kyare an sahar bin amr wakila sahar bin rabi bin amr al-ansari al-ma'ruf ibn al-hanzaliya wa huwa min ahli al-bay'at ar-ridwan radiyallahu anhu qala marra rasulullah sallallahu alaihi wasallam ببعير قد لهق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم مؤجمة فاركبوها سالحة وكلوها سالحة رواه أبو داود بإسناد صحيح ولا حديث عن أسرق سهل عن أمر وزوجة سنيش سهل عن ربيعة عن أمر الأنصاري موسم المدينة ني ونعم بسنة سيدا ابن الهنزلية ودشي ينا daga cikin ma'abuta bai'atul ridwan wannan tabban nan da sabai suka yi da ubangiji ya ce ya yarda da su kuma ya ba su aljanna yana daga cikin waɗannan sahabban da suke wannan bai'ar ya ce maza ana sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da laƙiya bi ba'iri annabi sallallahu alaihi wasallam marar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi ba'iri annabi sallallahu alaihi wasallam ya shuɗe ta kusa da wani raƙumi har lahiƙa zahar gumi batsini wanda kayan da yake ɗauke da shi ya haɗu da cikinsa wato saboda tsabar nauyin kayan abin ya yi yawa har ya zamto wato cikinsa ya yi ƙasa bayan shi ya lankwashe ya yi ƙasa da ƙara sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yake kulla ku tsoron Allah fi hadhihi bahai cikin lamarin wa'annan dabbobi na ku al'udama inda Allah ya hore su a gare ku wanda su ba magana suke yi ba farkabu ha salihatan ku haukanta wato tana nagartacciya wa kulluha salihatan kuma ku ci namanta tana nagartacciya abu dawud ne ya rawaito hadisin da isnadi ingantacce ma'anar abin da ake nufi shine wato wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi ne ga masu hawa dabbobi cewa lalle ne dabbar ka ka inganta abincin da ka bata abinci mai kyau in za ka tsora mata kaya ka tsora mata daidai misali ba wanda zai gaji yadda ita ba domin ita dabba ba ta da gurin kaiwa kara sai ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda idan mutum ya takura wa dabba ya kure mata maleji da lalle hakika zai janyo wato dabbar ta rika tsine masa ma ke وعن أبي, وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحد من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته حدف أو حائش أو حائش نخل يعني حائط نخل رواه رواه مسلم هكذا مختصرا وذلك فيه البركاني في إسناد مسلم بعد قوله حائش نخل فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وزرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسها سراته أي سنامه وزفراه فسكن فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله فقال أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه يشكو إلي أنك تجيئه أنك تجيئه وتدئبه رواه أبو داود كرواية البرقاني وانا حديث أنكر أصدق أبو جعفر شيني عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما وانا عبد الله بن جعفر wato mahaifinsa shi ne ja'afar ɗayyar ɗan abu ɗarib wan sayar da ali radiyallahu anhu ba a ɗan uwan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ne mahaifinsa mahaifinsa shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kayi kama da ni a halaye kuma kayi kama da ni a halitta to wannan abdullahi dan ja'far maraya ne lokacin da mahaifinsu ya rasu suna ƙanana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da kula da su yace to atafani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yobe khalfun yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya ni a bayansa akan abun hawa kenan wa sarra ilayya hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun ya sirranta min wani labari la uhaddisu bi ahadan min an-nas bazan iya labartar da shi ga wani daga cikin mutane ba kana haba masu tarabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li hajji hadafun aw ha'ishu naqli yace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so lokacin da zai biya bukatar sa wato shiga idan ya samu katanga haka ko kuma wani wata gona haka ta dabine al'imamul barkani ya kara a cikin tashin wayar da isnadin imam muslim ya ce fada kala haidun da kada haidan fada kala haidan lira julin min al'ansar sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wata gona kewayayya ta mutanen madina da zafi jamalun sai ga wani raƙumi a cikin gonar falon mara a rasulallah sallallahu alaihi wasallam jarjara wa zarafat ainihu yayin da wannan raƙumin ya gama zan allah sallallahu alaihi wasallama da sai wani kuka haka ƙasa ƙasa kuma sai ga idan raƙumin yana zubar da hawaye ba ta hun nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya matsa kusa da raƙumin ya je kusa da raƙumin kuma ta saratau sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa to zana kuma wajen firahu da kuma wato wajen kuma ta rakumi sannan sai ya ce man rabbu hadal jamal yace wane ne ubangijin wannan wane ne ubangidan wannan rakumi man hadal jamal yace wane ne mai wannan rakumi fa za a fatan min al-ansar sai ga wani saurayi daga mutanen Madina ya zo shi fa qala hadha li ya rasulullah sai ce ai wannan nawa ne ya ma'aikin Allah فقال سيعلم صلى الله عليه وسلم يشمسا أفلا تتك إلا في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها إذا شم بلاك القرآن الله بشكل لمر wannan dabbar da Allah ya mallaka maka ita fa innahu yashku ilayya annaka tuji'uhu wa tujibuhu yace wannan raƙumin naka ya kawo mun ƙararka cewa kai kana yunwatar da shi kuma kana yawan dukansa Imam Abu Dawud ne ya rawaito shi kamar ruwayar Barqani din wannan yana nuna mana wato wata mu'jiza ne ga irin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gashi raƙumi ma ya zo ya kawo mishi ƙara wato ƙarar a ma'abocinsa ma'anar wanda ya ce zifrahu ɗin nan ma'anar shi shi ne ma'anar shi shi ne wato mazangarar hawayensa ahalin luga kuma suka ce ma'anarsa shine wani gune a bayan kunnen raƙumi din kamar wajen a kamar wajen haɓarsa kenan wani hadisin yana koya mana wato musu shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana koya mana tawazu'u irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma cikar tausayinsa a ta ga dabbobi ma kuma yana nuna mana halaccin a ce ba ubangidan raƙumi ko ubangijin raƙumi rabbul ibn wato ana nufin mamallakin shi raƙumin kenan a arwayar imam ahmad kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi wanzur liman hazar zama yake ku duba min wane ne a duba min wane ne wane ne mai wannan raƙumin ce fakararsu alkamin saibo sai na fita ina neman ma'abocin rakumin wajen tuwole rajulun min al'ansar sai na samu ashe na wani mutum ne daga cikin al'ansar ba da autuhu sai na kira shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma sha'anu jamalaka ha ma sha'anu jamalika hada menene sha'anin wannan rakumin naka faqala sai ya ce ma sha'anu la adri ce ni ban san me sha'anin sa ba wallahi ma sha'anu amaluna alaihi ومضغنا عليه عملنا عليه ونبهنا عليه وتعدد عن السقاية فأتمرنا البارها أن ننهره ونقسم, ونقسم لهمه قال فلا تفعل wato mutumin ya ce ya ban san menene sha'anin wannan raƙon ba mun yi aiki da shi kuma mun ɗibi ruwa a kan shi mun yi ta ɗiba ruwa a kan shi a sai da ya zama ya kasa yi don haka sai muka yi nufin za mu yanka shi gobe mun nufin za mu yanka shi gobe mu rarraba namansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la tafal karka ya haka wato annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tausayin sa ta dabbobi ma suna kawo ƙara gare shi kuma yana sauraron su kuma ya isar da sakon su wa an anas radiyallahu anhu qala قلنا إذا نزلنا منزلا لا نسبه حتى نقل الرهان رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وانا حديث من أنكر أجلب أنس بن مالك الله يجيز شيء يتي قلنا من كسن شيء إذا نزلنا منزلا إذا من سوقع وانا مسلكي لا نسبه باما ينسل حتى نهل حتى نهل الرهان أرسي من كنشي wato ainihin sirdin don abu da wani ya rawaito shi da isnadi mai kyau bisa sharaɗin imam muslim ai ba ma yin sallar nafila har sai mun gama abin da muke ina nufin wato su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu i'anatin rafiq wannan babin zai gaya mana muhimmancin taimakon abokin tafiya akwai hadisai da yawa a cikin wannan babin misali hadisin wallahu fi awon al'abdi makarar al'abdi fi awon al'abdi wato Allah yana cikin taimakon bawa murkar shi bawan zai taimaki yan uwansa zuwa hadisin da suke cewa kullum ma'arufin sadaka duk wani aikin alkhairi ma sadaka ne da kuma sauran dai hadisai masu irin wannan ma'anar عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راهلة على راهلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل زهر فليقل به على من لا زهر له ومن كان له فضل زاد فليقل به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضله رواه مسلم وانا حديث عن كرمس أبو سعيد الخدري الله يزيد شيء يجي بينما نحن في السفر أنا كان كانون منا cikin wata tafiya wato muna cikin wata balaguro a da za a rajulun ala rahilatin lahu sai ga wani mutum ya zo akan wani abin hawansa da ala ya sai hukuntar wuya milan wasu malam sai mutum ya kasance yana juya ganinsa wato yana juya idansa dama da hagu hagun da dama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana ma hu fadl zaharin wanda ya kasance yana da sauran wani abun hawa fa da kurbi alaman la zahara lahu ya ba da shi ga wanda bai da abun hawa man kana lahu fadl zadin wanda ya kasance yana da sauran a guziri fa da kurbi alaman la zahara lahu ya ba da shi ya tanade shi ga wanda bai da guziri ذكر من أسراب المال ما ذكره كان صلى الله عليه وسلم أنبشي نوعه إلى دوكيا abin da ya ambata a tsara aina sai har sai da mu muka ga cewa ana wani hatsali ahadin minna fi fadlu cewa babu wani mu da yake da wani haƙƙi a cikin abin sa wanda yake wanda yake da shi ya yi saura wanda ne kana da wani abu wanda yake ya karu akan gurgurai da kake bukata to sai gaba wa dan uwanka kenan ba kai kadai ke da haƙƙi a cikin sa ba wato wannan mutumin da ya zo yana duba hagun da dama wato mutumin kamar yana neman taimako ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane cewa wannan mutumin mabukaci ne da haka sai umarni da cewa wanda wanda yake da abu da yawa to ya taimaka wanda ba shi da shi masu shi su taimaka marasa shi wannan yana hadisi yana koyar da mu wato muhimmancin taimako a tsakanin al'umma da kuma irin yadda sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance suna taimakon junansu a ta a yanayin tafiya وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة وما لأحدنا من زهر يحمله إلا عقبة كعقبة wato abin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na jabiri yace Allah wa arada an yabu zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin nufin zai fita yaki fa qala sai yace ya ma'asar muhajirin wal ansar ya ku taran المهاجرون سابل سكن هجرة والأنصار دكوا متانا مدينة إن من إخوانكم قوما إذا أقول سمتاني دكوا سكن أنقوانكم مسلمي ليس لهم مال ولا عشيرة باس دوكيا باس دنجي ولو ضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة إذا أينكو قوانا أينكو إذا كنا يمتن أيكو متن بيوكو أكو يجنك ناسو إذوا قريش فما لأهدنا من زهر يحمله إلا أقبة كأقبة إذا أيمو bashi da ba shi da wani abin hawa da zai zai dauki wani sai dai face abin hawa kamar dai abu kamar kowane abin hawa ma'anar wato shi ne mari illa batun ka ubati a hadihin min jamani a ƙarshen hadisin ya ce fadamamtu ilayya isnaini yace sai ni ma na kira mutum biyu da jingina su zuwa gare ni aw salasatan ko kuma mutum uku mali illa ubatun ka ubati ahadin min jamal yace yace to ni ma ba ni da wani gun zama face face irin gun zaman da ɗayan suke da shi akan raƙumi na wannan shi ma da yana nuna wani muhimmancin taimakon juna a tsakanin al'umma musamman yayin da za a je gudanar da wani muhimmin al'amari a taimaki juna ma'anu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallafu fil masir wa yusjid da'ifa wa yurjid wa yad'u lahu rawahu abu dawud bi isnad hasan wannan shi hadisin shi an rawaito da sirna jabir dan abdullahi al-ansari radiyallahu anhu ma yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda Allah jira da musu Allah su mata a gare shi ya kasance yadda kallafu fil masir wato yana yana wato yin baya baya a tafiya idan ana tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna a baya wato sauran karaka suka yi gaba ya zama shi yana baya ko yuzid da'ifa yana zama a baya ne saboda wanda ya tarar da shi mai rauni to ya tallafa masa wayar difu kuma yakan goya wani a bayansa wai da ulahu yakan yi kuma addu'a ga wani wanda ya tarar da shi mai rauni imam abu dawud ne ya rawaito shi da isnadi ingantacce hadis ne na karanta da mu cewa idan za a yi tafiya kada shugaba ko jagoran tafiya ya yi can gaba saboda yana ganin shi abin hawan shi ya fi na sauran lafiya ko abin hawan shi ya fi na sauran gudu ko abin hawan shi ya fi na sauran wato kyawu ya zama ya yi gaba ya bar jama'arsa a baya wannan ba daidai ba ne ya kamata shugaban tafiya ya zama shi ne ma a baya sauran su yi gaba saboda wanda motar shi in a mota ne wanda motar shi ta kakare shi shugaban tafiya in yana baya kawai sai ya tsaya ya taimake shi yawa amma ba wai a riƙa yin gudun tserewa sa'a ba wannan ba daidai ba ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake babu ma ya koro idza rakiba dabbatan lisafar wannan babin zai karantar da mu abinda mutum zai faɗa idan zai hau abin hawa a yanayin tafiya Allah madaukakin sarki ya ce wajen ana da kuminar sun zuwa al'ayi matar kabo ubangiji yana daga cikin ni'imarsa ya sanya muku daga kwale-kwale da kuma dabbobi matar kabo na abin da za ku rika hawa kuna tafiya a kai tattau ala zuhuri don ku daidaitu a kan bayan kwale-kwale ko kan dabbobin kuma tazkuru ne ba da rabi kuma idan soyaitum alai sannan kuma tunowa ko kuna ga ambatowa ni'imomin ubangijinku yayin da kuka daidaitu akan abin hawan wata kulu sannan ku ce subhanallazi sakkarna hadha wa ma kunna lahu muqrinin na kudin cewa tsarkaka na tabbata ga Allah wanda ya huwa ce mana wannan abin hawan wa ma kunna lahu muqrinin mu ba mu kasance masu yin shirka ga Allah ba wa yana ila rabbina la munqalib kuma mu masu jurewa ne zuwa ga ubangijinmu imam dawud ya ce hakki ne akan kowane musulmi idan ya hau dabba ko abun hawa ko kuma wani kwale-kwale ya faɗi wannan addu'a wato ya tuno ni'imar ubangiji a gare shi da ya hau wannan abun hawa kuma mutum ya rika tunawa da cewa ƙarshen abun hawa dai a gare shi abun hawa na ƙarshe abunsa shi ne makarar da za a ɗauke shi zuwa kamarinsa da haka mutum ya rika tuna wannan yana gode wa ni'imar Allah وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وأوي عنا بؤده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل وفي الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وذا رجع قالهن وذار فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا هامدون رواه مسلم وانا حديث عن كالقوش لقاء sayyidina abdullahi dan umar Allah ya ji da su yace kana yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance idan sawa ala ba'iri idan ya daidaita kan raƙumin sa kharijan ila sufari yayin da ya fita zai wata tafiya kabbara salatu ya kai kabbara sau uku yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar idan ya faɗa haka sannan sai yace subhanallazi sakkarana hada godiya ta tabbata ga Allah wanda ya huwace mana wannan abin hawan wa ma kunna lahu muqrinin mu ba za mu iya daukar azabar ubangijin mu ba wa ina ila rabbina la munqalibun mu masu komawa ne lalle zuwa ga ubangijin mu Allahumma ya Allah inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa muna roƙonka ka huwace mana cikin wannan tafiyar tamu ka huwace mana yin biyayya gare ka da kuma jin tsoron ka wa min al'amali ma tarda ka huwace mana abin da ka yarda da shi ne daga ayyuka kada mu aikata sabanka اللهم هون علينا سفرنا هذا يا الله كتوق عمنا وانا تفير تنتام وقوي عنا بؤده كما ينكي منا نيسان تفير فننكي منا نيسان تفير اللهم عند السائل في السفر يا الله كيني مجب انتي وكما abokin tafiya a cikin yanayin tafiya wal khalifatu fil ahl to kai ne mai gurbin mutum a cikin iyalinsa to kai ne mai kula da iyalin mutum a yayin da baya nan Allahumma ya Allah inni a'udhuka min wasa'i safar ina neman tsarinka daga bala'o'in nan na tafiya wa ka'abatul manzari da mummunan abin kallo wasu yin mun kalabi filmali wal ahal da kuma mummunan majuya a dukiya da kuma iyali kada in juyo in ga abin ki a iyali na da dukiyata wa za da ga idan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo yakan yi wannan addu'ar wa za da fi yin sannan ya kara a cikin ɗici aibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun wato ya ce mu masu komawa ne ga ubangijinmu masu mai da lamarinmu ne ga Allah masu yawan tuba ne ko masu yin bauta ne ga ubangijin ko masu mu masu godiya ne gare shi rawahu muslim muslim ne rawaito wannan hadisi wannan hadisin yana koya mana irin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan zai yi tafiya wacewa a duk yanayin da mutum yake cika kowane hali da zama mai jingina lamarinsa zuwa ga Allah za mutum ya rika yin addu'a duk abin duk inda mutum zai je mutum ya tabbatar ya yi addu'a ya nemi Allah ya sanya masa albarka a cikin tafiya sannan kuma ya roƙi Allah ya kiyaye shi daga mummunan abin ji mugun ji da mugun gani a yanayin tafiya da kuma yayin dawowa وعن عبد الله بن سرجس بن سرجس وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكعامة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال رواه مسلم آه wannan hadisi an karɓo shi daga sayyidina abdullahi ɗan karjisa da sa'ada ta tabbata da gare shi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya safara ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai tafiya ya ta'awwazu min wa sa'i safar yana neman tsarin Allah daga miyagun abubuwa da ake riska ake riskar su a yanayin tafiya baka abatul munqalib da kuma bakin cikin juyawa da kada mutum ya juyo zuwa ga abin da zai bata masa rai rasul manzari da mummunan abin gani fil ahali da cikin iyalai war mari da dukiya rawa muslim muslim ne rawaito shi wal hauri ba'd al qawli wal hauri ba'd al qawli da kuma wato a wata ruwayar wal hauri ba'd al qawli da kuma wato rahuwa bayan bayan dadi wanda a watan mazlum da addu'ar wanda aka zalunta wasu ilmanzari da mummunan abin gani cikin yare da dukiya wannan hadisin shi wani yana koyar da mu irin samfuran addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wani ali bin rabi'a ta qala shahidtu ali shahidtu ali ibn abi talib radiyallahu anhu wasiya bi dabbatin liyarkabaha فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك إني كنت إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال إن ربك يعجب من من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا غيري لا يغفر الذنوب غيري رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن في بعض النسخ حسن صحيح wannan hadisa an karɓo su daga aliyu ɗan rabi'ata ya ce shahidu aliyu ya bana abu ɗalibin na shaidi irin na aliyu ɗan abu ɗalib radiyallahu anhu allah ya jiji shi mutu ya bi dabbatin an kawo musu dabba biyar saba hadan ya hauta wani ma wanzu a rikina wakil rikabi yayin da ya ɗora ƙafarsa a abin hawan ala ta ya ce bismillah wani mastawa ala zahariya yayin da ya daidaita akan bayan dabbar ala alhamdulillahi sai ce alhamdulillahi ثم قال سلزيتي سبحان الذي سكر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون يا ولا عزوة ثم قال سلزيتي الحمد لله يفقى الحمد لله سوءكو سلزيتي الله أكبر شما سوءكو سلزيتي سبحانك إني ظلمت نفسي فغفر لي وأتوين مغافر أبنجي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ya faɗi wannan sai muka ga yayi murmushi wakila sai aka ce ya amiran mumini ya kai sarkin muminai in ai shayin da hikta me yasa ka murmushi qala sai yace ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata yadda na aikata din nan sannan sai na ga yayi dariya wasu sai na ce ya ma'aikin Allah min ai shayin da hikta daga menene yasa ka dariya sai Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna rabbaka ya'jabu min abdihi yace ubangijinka yana mamakin bawansa idan kala yayin da bawa yace ifirli da ka gabarta min ifirli zunubi ka gabarta min zunubaina ya alamu annahu la la yaghfiru dhunuba ghairi yace Allah yace bawa na ya san babu mai gafarta zunubi yace wani na baya gafarta zunubi kenan babu wani mai gafarta zunubi wani na imam abu dawud ne ya rawaito hadisin da imam tirmidhi kuma sun ce isnadin hadisin mai kyau ne a wasu nuskar ma ya ce isa da hadisin mai kyau ne kuma ingantacce wato wannan duka yana nuna mana irin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi in ya dora kafarsa akan abun hawa yana cewa bismillah yayin da ya daidaita akan abun hawa sai ya ce alhamdulillah sannan sai ya ce sai ya sake cewa alhamdulillah alhamdulillah sau uku Allahu akbar Allahu akbar kuma sau uku sannan sai ya ce subhanaka zalamtu nafsi faghfirli inna la yaghfiru dhunuba illa anta wannan mutum zai iya yi koda koda akan mashin zai tafiyar ko akan mota ko akan keke ko akan doki ko rakumi kuma akan menene mutum zai iya koyi da wannan sunnar da kuma har addu'ar da sayyidina ali yayi subhanahu wa ta'ala na hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wato bayan ya ce alhamdulillah din kenan sai wannan addu'ar sannan ya ce subhanallah ya sau uku ya yi kabbara kuma sau uku wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai yake wannan kuma shi ne a hadisi na karshe wanda za mu karanta a wannan ranar sai Allah ya kai mu a karatu na gaba za mu tashi a babu tasbirin musafir wanda babu da zai koyar da mu yadda matafiyi zai rika yin kabbara idan ya hau kan tudu da kuma idan ya zai gangara ya yi tasbiri da zai sauran na duba irin wannan na tafiya insha Allah mun ƙare karatu yau akan hadisi na 974 a cikin littafin gobe kuma za mu tashi akan hadisi na 975 da fatan Allah ya amfana da mu da abin da muka karanta Allah ya damu ladansa abin da muka kuskure Allah ya ce mana Allah ka dauki lamarin dukkan al'ummar musulmai Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya wuraren da ake fama da tashi kashina a cikin ƙasar mu Allah ka mana magani Allah ka mana magani Allah ka kiyaye mu daga wasu farautar imani Allah ka kiyaye mu daga musibu na zamani Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da shi Allah ka tashe mu a tutar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka kiyaye mu daga sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka tabbatar da mu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka kiyaye mana imanin mu da mutuncin mu da lafiyar mu da arzikin mu Allah ka rabi azumin mu ka rabi ruku'in mu da sujudar mu da ciyarwar mu البركة النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المن الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقوى تنبأ نعم نعم mutum ne tarar ana sallar rawihi sai ya samu raka'a daya sai aka yi raka'a daya da shi aka yi tariya aka yi sallama yaya zai zai sallama ne tare da liman ko kuma zai tashi ne ciko daya ba zai sallama tare da liman ba zai tashi ne ciko daya sannan ya sallama haka zai wallahu a'lam duk da cewa sallar na fula ce ga amma dai ba a so a yanki sallar da iya raka'a daya sau da aka wace abin da zai kyau shi ne shi ko ɗaya raka'ar sannan ya kai yayi sallama shi ba wallahu alam nan gaskiyar magana sai yasa ba ta yi ba sai yasa ba ta yi ba a yi sallama daga iya salihi na sallah sai ya duk inda ta zo a cikin sai ya sai ya akalla ta zo a cikin shahararrun ruwayoyi guda uku akwai tahiyar abdullahi dan abbas akwai tahiyar abdullahi dan umar akwai kuma tahiyar abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu to dukkanin su kowace tana karewa da ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu idan babu wannan to ba tahiya yayi ba wani abu da yayi amma ba tahiya ba ce a a jira kabri dai zai wajibi ne su jira kabri saboda bai tahiya ba eh ai to to gaskiyar magana akwai kuskure ya kamata a fahimtar da su cewa sallar tarawihi ita ma fa Allah baya karba sai an yi mai kyau in an yi ta da saurin saurin nan gudu gudu sauri sauri ubangiji ba zai karba ubangiji baya karba aiki sai wanda aka yi domin sa kuma sai wanda aka yi shi yadda ya ce dole ne wajibi ne mai sallah ya yi ta irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaito yana yi idan yayi sidira sai ya akalla tasbihi biyar subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbil a'la wa bihamdihi ko tasbihi uku akalla bai mafi karanci ke tasbihi uku ko biyar haka nan wajen ruku ana so mutum ya tasbihi uku ko biyar akalla da yawa wannan kuma tun yannan lalle ne sai ya kai ta har wa sallu anna muhammadan abdu wa rasuluhu wajibi ne sai yar karshe kuma ana so bayan wannan mutum ya kara da alama alama ya kuzuka min fitnati ma haya wal mamati wa min fitnati masih dajjal min azab al-qabr min azab an-nar sannan mutum ya kara da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ta yar karshe kenan wallahu a'lam na'am na'am bare da gaske rafkanuwa a sallar ashan wato sallar tarawihi kamar dai rafkanuwa ne a cikin sallar farilla kowace irin rafkanuwa a sallar nafila da yake suke da rafkanuwa a sallar farilla in banda a cikin matsaloli guda shida matsalolin nan guda shida sun hada da wajen boye karatu ko bayyana misali a sallar tarawihi sai liman ya manta ya yi karatu a koyi to wannan ba zai su jira karfi ko ba a ba yawwa haka nan a nafilar da ake yin ta da rana wani nafilar bayan azar ko kafin la'asar sai mutum ya manta ya karatu a fili ba su jira kafin ko da saboda wani sai mutum ya manta bai karanta fatiha ba a ashar abinda zai su jira kafin zai amma in a farilla ne to wani raka da babu ita ware da Na'am. eh wanda yake sallar nafila sai ya tunanin shi raka ɗaya ne ko biyu sai ya bata matsayin cewa ɗaya ya yi sai ya ƙaro ta biyu in ya sallama sai ya su jira ba shi wani ne su wallahu a na na addu'ar tafiya na na na Allah akbar gaskiya ne gaskiya da kaga wannan yana ƙara nuna mana wato muhimmancin addu'a na'am na'am kawai sai ganin da kai yaki ne da ta ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske kaga lallai eh na'am na'am na'am mun dawo muna irin gudun nan mahaifin mu wata fara cikin hawa muka haka kun yi firma su yi amma malar da yi ko ba da wa na'am ni ne mai zan mahaifin ki ka kan ba dole ne ba Allah ya kare ba kwarai da gaske ai ta addu'a ba ta faɗi a ƙasa banza addu'a in dai an yi ta in dai an yi ta wallahi sai an ga sai an ga amfanin ta shi yasa wato shi yasa wato wata rana wato a cikin ya zo a cikin littafi mai suna a a wannan wannan uyunul hikayat na ibn al-jawzi abdurrahman ibn al-jawzi a cikin wani littafin sa uyunul hikayat ya kawo kissar wani mutum wanda yana cikin tafiya a cikin jirgin ruwa sai kidaya kudinsa dinari dubu an san dinari dubu ko kowane dinari ɗaya an san nawa ne a naira ya kai misalin naira dubu sittin kowane dinari ɗaya da dinare dubu kaga kamar misalin naira miliyan 60 kenan kamar misalin naira miliyan 60 kenan gida ya kudin sa dinare dubu da suna cikin tafiya sau da suka ji wata murya a cikin teku ana cewa wa zai bani dinare dubu in koya masa wata addu'a sanar mutumin nan kowa sai yi shiru sai sun dun ya fa a jirgin ruwa sai mutumin nan sai ya ce gani sai suka ji an ce to jeho jeho kudin sai mutumin nan kawai ya ɗauko jakar kudin sai ya ce ba cikin cikin teku shi kenan sai suka ji wata murya tana gaya masa lokaci in ka shiga cikin wahala ka rika cewa ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه inna la baligu namra arji ala Allah wa kulli shay'in qadra shikenan sai rike addu'a sauran mutanen da ke cikin kwale-kwalen da ke cikin jirgin su ke ahab suke madda ga su ke ahab wannan addu'ar ai kowa ma ya san ta ahab kowa ma ya san wannan addu'ar suna taimar dariya iya na sai kyale suna cewa kai asara kudin ka a banza wannan addu'ar ai duk mun san ta shikenan ana cikin tafiya can sai iska ta tafi kaga shi kuma jirgin ruwa wato wani ikon Allah ba ya iya yin tafiya sai da iska amma idan iska ta kawo kuma a murɗi tana iya halakar da shi shi jirgin ruwa shi kenan da ruwa da iska ta taso kawai shi yanzu da kai ga iska ta kifar da jirgin ruwan jirgin ruwan nan ya tarwar ya tsakiyar teku ko ina ruwa ruwa gaba ruwa baya saboda haka suka rasa yadda za su duk na cikin jirgin ruwan nan yana kallo suka halaka shi kuma yana ta yin wannan addu'ar kuma ya taƙi Allah ya ji Allah wa makar da wani tsohon na yasu ya tasir kuma ya tawakan Allah ya fawo hasbu ina la ba aliku namra ƙarshe Allah wa kulli shayin qadra yana wannan addu'ar ya Allah ya taimake shi ya riƙe wani katako daga cikin irin katakon da aka kera jirgin ruwan da shi shikenan iska tana kaɗa shi shi yana ta wannan addu'ar yana ta wannan addu'ar har ya fita cikin hayyacinsa yana wannan addu'ar kawai sai ya ga iska ta kai shi kan wani tsibiri yana zuwa wannan tsibirin shikenan sai ya farka ya farka ya ga a cikin dare ne har gari ya waye saboda haka sai ya wakan tsibirin yana yawo yana yadar ɗayan itace yana ci can sai ya hangi wani gida sai ya nufi gidan yana zuwa sai tarar da wata mata a cikin gidan ita kaɗai tana ganin sai ce bawan Allah mutum ne kai ko aljini sai ce ni mutum ne sai ta ce yau yau na kai shekara goma sha a wannan goma ɗaure wannan gidan da kake gani gidan wani arzini ne wani ifriti ne bakin arzini duk sanda matafiya suka taho ta nan gosu ko dare ko rana shi ke kifar da jiragen ruwan su sannan ya ɗebe dukiyoyin su kai maza ka samu waje ka tura domin zai iya halakar da kai ni ma da ya kawo nan ya ajiye ni ma ajiye ne a matsayin matar fato ne wannan mutum suna cikin gaske da wannan mutum can sai ya ji kyau sai ga karkarɗaɗɗun wuta ga wani irin duhu da tsakar rana ba sai rike ce masa to kai sauri ka buya gashi nan zuwa sai yace wallahi ba zan buya ba kawai yana tsaye san sai ga aljannan na ya sauri sai ba da karanta wannan ayar wa man yattaqi Allah ya ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib yana karanta ayar aljannan yana tawowa kawai sai abuta ta kama aljannan kawai sai aljannan ya kone ya kone kurmus saboda haka wannan bawan Allah ya ɗibi dukiyar nan mai yawa ya ɗibi iya ɗibansa sannan ya kama hannun matan nan suka tafi ya nuna mata bakin ruwa suka tafi bakin ruwa suna ta addu'a yana ta wannan addu'a yana ta wannan addu'a can sai ga jirgin ruwa suka yi wani jirgin ruwa shi kenan suka daga tuta haka jirgin ruwa ya taho ya zo ya ɗauke su aka jira su ma suka je suka ɗebo sauran kayan duk dukiyar da wannan aljani ya tara dukiya mai yawa fa a wannan gidan suka ɗebo suka lafta jirgin ruwa aka ɗauke su har garin da yan uwan wannan matar su cikin da suka je garin ita kuma matar ashe garin su a garin su yar wani sarki ne yayin ta da kallon da suke sarautar garin suna kuma da dukiya sosai saboda haka suna zuwa a ta nuna shi abin yan uwanta cewa wannan bawan Allah shi shi ya kwato ne kunje kunje da aka yi wani aljini ne ya sace ni kaza kaza kaza shi kenan kace to yanzu bawan Allah me kake so yace aka ni gaskiya garin mu zan koma ita kuma zai rike tuwa abin da take so shi ya daura mata aure da shi sau da aka daura mata aure da shi ga dukiya ninkin ninkin ba ninkin ta nan ka wancan dirhami dubu din a dinari dubu din da ya da ya bayar ninkin tafiye da sau ɗari ya samu ga kuma aure shi nan ya koma gida ya koma gida mai arziki yana mai arziki da ga albarkacin addu'a so da kai ka ƙwarai da gaske so da haka wannan addu'ar kamar yadda Allah ya ji Allahu makarza wa dukkan malaiku la ya tasif kamar yadda wakar Allah ya kawo hasu inna Allah ba lagu namra an ji Allah wa kulli shay'in qadra duk wanda yake da wata bukata a wajen ubangiji ya zance ta musamman ma a ranar juma'a da safe kafin tafiya masallacin juma'a mutum ya yi ta kafa hamsin sanar yawa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kafa ɗari kafin ya yi ta bayan ya gama kuma yawa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kafa ɗari sai a mutum ba ta san aure mutum yake so insha Allah Allah zai ba shi amma da ce wata ta dade ba ta aure ba tana so Allah ya fito mata da manemi mai tsoron Allah wanda zai kula da ita to da ta yawa irin wannan duk juma'a don Allah da ubangiji zai azurta ta da samun miji na gari haka nan in miji ne mutum yana neman aure ko kuma mutum yana wata sana'a yana so Allah ya buɗa mishi a cikin sana'a da yake yi to mutum ya rika yin wannan Allah ya da zai gabu insha Allah Allah ya yarda Allah zai azurta mutum ta duk inda baya tsammani in ba shi ne ma ya yawa akan mutum zai yawa ta yin wannan in Allah da ubangiji zai wadata shi zai har ya samu abin da zai biya bashi haka nan in wata musiba ce ta nufato mutum to mutum ya yawa ta wannan azur Allah zai kiyaye shi har abin ya zo ya wuce musibar ba za ta same shi ba wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين